الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين daren talata bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dari da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya biyu da ashirin da shi ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun yi darasi na farko a wannan littafi mai albarka littafin azumi فضائل رمضان ملخصة من لطائف المعارف littafi da aka rairawa shi daga cikin maganganun babban malami ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi wanda ya maganganu akan azumi masu yawa mun yi darasi na farko za mu tashi darasi na na biyu shafi na goma a wannan masallaci ne albarka na hidaya da ke kundilar zannin albarka suna roƙon Allah madaukakin sarki ya aga zamana malik ibn bin abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace na ga annabi jira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa innal jannata la tubakharu hakika aljanna ana sanya mata turaren wuta a wata ruwaya ce zafarku ana tsawata ta wato zayyana min al-hawli ila al-hawl sannan ana yi mata ado daga shekara zuwa shekara da ke kudi shahar ramadan saboda shigowar watan ramadan kai ga kan awwal lailatin min shahr ramadan idan daren farko ya kasance a daren ramadan kamar da muka ce daren farko shine ran da aka ga wata في حبة ريح من شهد العرش سوى إلا تتابع لقبتنا العرش يقال لها المسيرة سنة ونكسر المسيرة وتسبق أوراق أشجار الجنان sai ta rika kada wannan ganyayyakin da suke wato na jikin bukin cikin aljanna ta rika kada su wa shirkul masani'a da kuma sarkokin da suke cikin ƙofofin aljanna fayusma'u fayusma'u li zalika dani kawai ko fayusma'u li zalika dani sai a jiyo wata ƙara saboda haka lam yusma as-sami'una ahsana minhu tun ba su sauraro ba taba jin ƙara ne mi mi mi wato mi dadin ta ba sawun ne amma ba police ba ba noise pollution ba ne samun ne wanda ba zai damu mutane ba to sai ku fata buruzul haura da ai ana haka kawai sai matan horin din sai su fito hatta ya ibna bayna suratul jannati wa yunadi sai su tsaya a bakin kofa aljanna sai su kulle kira sai hannun kalibi ne lallahi fa yuzawujuhu cewa ko wanda zai nemi auren mu a gurin Allah Allah ya aura masa mu ka gaya musu ثم يكون الأول العين سنما تقول العين فيها رضوان الجنة يا هو أن الله يجري في يواك الجنة ما هذه الليلة ولو نجريه فيجيبهن بالتلبية كيف أمسى منذ الشيء لبيك لبيكن أمسى ورد ثم يقول سننسي شيء ko kuma suka ce zuwa nan janna shine mala'ikan da yake kula da aljanna shi za a tambaya za a tambaya ce wannan wanda dare ne sai ce da duhadi a wani da yake yin shahar ramadan wannan shi ne farkon dare a watan ramadan fute hada abuwabul jannati ala sa'ili an buɗe kofofin aljanna ga masu ajiri min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga al'umma annabi muhammad tsira da annabi Allah tabbata gare su rawul bai haƙi wa bai وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله wani mutum ya zo gurin annabi kira da manzo Allah tabbata a gare shi sai ya mai kin Allah a ra'ayta in shahidu Allah ilaha illallah ba ni labari idan na ce dawa babu abin na ce da babu an bauta da cancanta sai Allah wa annaka rasulullah kuma kai manzon Allah ne wa sallati salawatil khams sai kalloli biyar dina wa addaitu zakata na bada zakka wa sumtu ramadana na yi azumin ramadana wa kumtu na yi tsawon dare tarawih da tahajjudi din na yi famimman ana a ganin ka ina ina kale yake min as-siddiqin wa shuhada yace kana cikin as-siddiqun da kuma ash-shuhada su sai na Abubakar da su sai na Hamza as-siddiqun su sai na Abubakar suna na Maryam wa ummuhu siddiqatun kana ya fulani ta'am shuhada kuma su ne yi wadanda aka wuce da wajen yaki rawun kuzaima wa ibn hibban hadisi ne kuma sahihi وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بملوك رمضان ana san ma da Allah ya kara masa idan shi annabi ya kasance yana yin addu'a dangane da gabatowar Ramadan fa kana idza da kana shahru rajab idan wata rajab ya zo wanda ya fita wanda muka fita daga cikin tsakanin zuci Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban Allah ya mana albarka a watan rajab da watan sha'ban wa ballighna ramadan kuma ka kai mu ramadan amfanin رواه الطبراني وغيره وقال عبد العزيز بن مروان كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان shi Abdulaziz bin Marwan yake cewa musulmai sun kasance magabata a salafu salih shi ne abin da yake ne sun kasance suna faɗa lokacin da wajen Ramadan ya halartu suna cewa Allahumma qad azallana shahru Ramadan azallana bima bima'ana iktarabana yawwa hakika ya Allah hakika wata rauna ne ya kusanto mu wa hazara kuma ga shi yazo ga shi yazo ya kusanto kuma ya zo fasallimu lana wa sallimna lahu fadu wa ta'addu fasallimu lana ka kubutan mana da shi wa kuma sallimna lahu ma ka kubutar da mu daga gare abin nufi kada mu yi sako a cikinsa kuma kada ka kawo abin da zai zama mana a wato kakanika a cikinsa wajen ya gagare mu ko mu gagare duka kowace addu'a kenan Allah mana hukun sarki ka sa ya zo mana lafiya muna cikin koshin lafiya kuma ji ma watan lafiya ne ai ka ga wani lokacin za ga lafiya kalau amma a watan ana ta hargitsi ko kamar yanzu wanda suka yi azumin bara a katsina da zambara ai kaga su ba lafiya na wata ne zo mutu ba kuma su ma ba lafiya su ba yawa to shine wannan addu'a ita ba shine abin da zaka jana to Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ba karama addu'a ba ta yi ai Allah ya ga wani sahabi yace sanin na al'afiya ka roki Allah al'afiya wannan addu'a ce babba yawa to shine ma da yake cewa warzuqna qiyamahu wa qiyamahu Allah ta azurta mu yin azumi a cikin wannan watan da kuma sai wanda shi ma addu'a ake ba ta kuru ba wai kika baki yake ba ko mahaddaci ne ke riga sai kana kullun addu'a to Allah ka ba mu lafiya ka ba mu ikon bauta ma dan sai Allah ya ga dama akwai wanda ake ba mu labarin sa wani shi gangaren ne ma har da azumi ne zo shi ya kwanta a cikin ya kawo zai yi su talatin wallahi yana cikin ya kawo kafin ya tafi amma baya kaga baya abin da Allah ya to addu'a ke ta roƙo Allah ya dace da kai domin ka dace amin warzuqna fihi shidda Allah ka azurta mu da kokari wal ijtihadi da dajiwa shine ijtihadi wal quwwata Allah ka ba mu karfin da zamu bauta ma wannan shaka kuma ka ba mu nishadi dan za ga wani an ajiye ne zai ga kamar wato kamar wanda wato aka yi wulan gaba ɗaya bai da nishadi to nishadi ma zai karo da Allah wa idna fi yin zikr Allah ka sai mu a cikin wadannan daga fitintunu ko ko ba ku manta a shekara ɗaya biyu duk shekara sai daga sai an tashi wani abu wanda zai zama kawai topic of confusion ba discussion ba topic of confusion wanda za ka ga har watan ya fi ana ta hayar an ɗauke mutane daga kan shi sa a yi ta addu'a da sai Allah ya sa hayaniyar siyasa nan ta ƙare kafin azumi domin in ba haka ba sai ya zamto kawai wasu an tafi da su abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba to shi sa sai mun dage da addu'a wani nan kalmomi musamman shi wani rajab tunda malami ne na tazkiyatul nufus ni kula da zukata za ku gani ta kawo kalmomi masu kyau wanda za mu amfana da su wa qala mu'alla bin fadl kun gani yana ɗebo maganganun magabata yace kana da'una Allah ittaka ashuri sun kasance suna roƙon Allah wata shida an yi bari ga umar Ramadan cewa Allah ya kai su Ramadan domin da ni da ku ai mun san ba waye mu wani mutum nawa ne satin da yake mun ba da labarin injiniya Muhammad Sani Fai ko shi ma bai san ba zai kai wannan shekara to saboda aka ka san ba wayen ka wani ko wayo na to roƙon Allah yake sun mai da'una hu fi tata ashuri sannan shi ga roƙon Allah wata shida an yi takabbala hu min ya karba kuma wata shida a roƙi Allah ya kai su Ramadan bayan an gama kuma ci gaba da yi wata shida cewa Allah ka karba don babu morewa irin Allah ya karba aikin ka domin ya ce inna ma yataqabbalu Allahu mimman min al-muttaqin to Allah ya karba aikin ka yayi da kai al-muttaqin kana cin wato al-muttaqin الله وقال يا أخي ابن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلمني رمضان كن غني أمن لك Allah ka kai ni Ramadana lafiya kuma ka kawo Ramadana lafiya lau ya ce ga da wa tusallimu minni mutaqabbila ka kuma tadda ni cikin wannan wajen kana ne karba aikin ya Allah dan wani za ka ga ya gama tsaf amma haba amma sura ne duk abin da yake amma Allah ya karba ba Allah ya kiyaye bulugu shahri ramadan wa siyamuhu ni'matun azima kun ji ko zuwan wata ramadan da kuma azumta sani ba ce babba wa yadullu alayhi hadithu salata wannan na ja fada da waki ba kalan dushi muka yi ba ina yawan ba da misali a wasu karatu cikin hadithin mutum uku nan da alladiyar su shi da tunani minhu wanda su su uku ne yan uwa wa da kani da kani sai suka fita yaki mutum shi da tunani minhu sai aka yi mutum biyu shahada daga cikin su wa ma ta salisu ba ne ma ala jiraji shi kuma ɗaya na uku sai bayan shekara ba ko wani lokaci kawai sai shi kuma Allah ya ɗauki ransa kan shimfiɗarsa bayan ba filin yaƙi ba faru ya zilmanani sadiƙan lahuma kun san su magabata suna mahimmantar da mafarki idan mutum ya mutu a ɗalibai da wani zai addu'a Allah ka nuna mu a mafarki haka ce fakarun da yake rayu malamin da ke duk sabon ilimi da jin suna ji labarin ku tana ma'aida da ta fasa to shi wannan malamin bayan ya mutu bayan ya mutu wani ɗalibin da ya addu'a Allah ka nuna mu shi haka su suke nuna mun malami na abu sai ya gani ya gani cikin kyakkyawar shiga ya zauna a zaune yana duba wani abu bai san me wani tajirin tafsiri ne qur'ani bai sani ba sai ya ta gaba da Allah in ji ɗalibu ya ce na haɗe ke alhamdulillah sai ce to ya aka yi sai ce ka san da aikin da ne guda ɗaya Allah ya karba ya ce ni ya ce karantarwar da ne ce akwai waɗanda nake karantarwa fatiha ya ce da Allah ya karba fatiha ya ce karantarwa ita Allah ya karba shi sa ba wato wannan malamin ma'abarkan zuri shahabun ibn shahabun zuri shi kaga aiki ne je koyo karatu saboda ya ɗauki karantarwa ibada aiki yake za ba kowa sai karantar da ɗaki sai dai an karantar an ɗauki karantarwa ibada to saboda haka kun ga wannan zai daga cikin mahimmancin su kenan to da ya kuji da ya faru sai yake faɗanar da yin sallallahu alaihi wa sallam to ba ru'iya fil manami sadiqan lahu ba a sai aka ga su a bacci shi na uku da ya mutu daga baya ya riga ya fi su matsayi a aljanna zai fi shiga aljanna amma ya fi su matsayi to bari ku ne faɗanar da yin sallallahu alaihi wa sallam alaika salla ba'dahu ma kaza wa kaza salata duk da duk mutanen kirki ne ba sai annabi ya ce shi ga bajira ta mamaki shi yace shin bayan su ba ya sallace kaza da kaza ba idan mutum ya mutu jiya kai da kana yi zuwa yau ba ka tsara salloli a kai ba to nan sallolin da ka tsara ai ka wuce in dai Allah ya tsara shi ne annabi yake ga musu wannan wa da ramadan fa samahu kuma ku san cewa ya ƙara da kan wani ramadanin ya azumce shi ba fa wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da wanda rai na yake hannunsa inna bainahuma la'abada ma bainas samai wal ardi yace na rantse da Allah tsakanin su a matsayi ma kamar tsakanin sama da ƙasa ne domin sun sun ƙara azumi kuma sun ƙara sallah to shi za ka ce kairun nasi man ɗala umru wa hasuna amalu wa sharrun nasi man ɗala umru wa sa'a amalu mafi alkhairin mutane shi ne wanda ya tsawon rai sannan kuma ya ce kyakkyawan aiki tsawon rai alkhairi ne shi za ka ce an kai sittin ka haura sittin ai bonus ka ce shi kuma sittin ɗin Allah ya taimake ka kana wurin Allah haba ba Allah ai ka mori ka more ba ko Allah ya yi ba a cikin bayi wani za ga ya haura su din amma duk inda ake gara ya yana gudu kan ya Allah to wannan shine to sai shi rawu Ahmad wa gairu hadisi ne wato hasan kamar da Shu'aib bin Abdul ya inganta wala za radiyallahu anha qalat da wala wala Ramadan in na na ga ta ce ya rasulullah da kara ramadan ya rasulullah ba ma a kunne ban ce kale ko kuli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan mun saba da ita da mu to kaga wannan addu'a da annabi ya bayar duk wata addu'a da zaka dauko kai a daren da yake kadar ba ta kai ka wani yawan ta wallahi wannan tabita bari mu kiyaye ka san wani za ta bi kasar waje da matarsa suka zo muka yi sallama sai ya ce mun malam in muka je sabon gida za a sauke mu sabon guri ne hotel kaza ne za mu karanta shi ne sai ku ce a wurin kalimatin da ya amma ta yin shari wa kan sai mata ta ce shi ke nan da shi ke nan idan ta zo ta gara ba ta aka kadda mu yawa wanda za su ta guri su zo biya shi ne waya gaba da addu'a ne ce wannan din ita za a yawa ya ramadan yace ramadan ya zo دين الأمان والعشق والحب بسكن الجنة الله أكبر أتيت أبي أمنك kai da ba za ai kamar wanda yake kuma madina ne duk wanda ya sauka a madina yana da sauka a iya ba zai ji gaba ɗaya kamar an zare shi an kuma yin wani haka madina ce kana sauka sai ka ji ka ga ka zama sabo duk wata damuwa da ka tabbata ita daga nan ka fi turbuku wallahi a iya ba za ka bar gaba ɗaya sai ka manta sai ka manta sai ka ji ta sabon kama amin ya Allah ku so da haka wannan shi to haka shi ma Ramadan idan ya zo za ga mutane da yawa suna samun nishadi daga farko da farko ranar farko sai ka fara jin canji sai ka ji canji wal ikku da yanki za a ta yanka bayi wal fawzu bi sukunan jinan Allahu akbar da kuma rabauta da zaman aljanna Allah ya sa mu dace man lam yarba fi hada shahr to fi alwaqti fi ayi waqtin yarba malami duk wanda bai ci riba ba a wannan gadan jiyo wannan lokaci bai ci ba duk wanda bai riba duk lokaci ba a watan Ramadan yanzu zaka yi bata man lam yarba fi li maulahu fa huwa ala bu'dihi la yabrah duk wanda bai samu kusanci zuwa ga ubangidansa ba shine Allah fa huwa ala bu'di ila ba yana lokacin Allah ba lokacin sarki bai taba rawata wato eh man ru'ima fi hada shahr fa huwa al-mas'um duk wanda ake wato rahama a wannan watan to shine wato amsalci wato wanda yake abin yi wa rahama wa man hurima ghayruhu fa huwa al-mahrum duk wanda aka haramta wannan alherin wannan watan to shi ne wanda ya aka wanda aka haramta wa alheri shi da ya kawo wasu ka yake a tara wa gana masra'atul ibadi bi tadhhiril qulubi min al-fasad abin da yawa Ramadan ya zo shi ne ita ce gonar bayi bi tadhhiril qulubi dan tsarkake zukata min al-fasad daga barna fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan ka ba da haƙoƙinsa wajen magana da kuma aiki kun ji ko wadadaka ka kuma ji guzurin ka bacci da dole ma'adi ka rike shi dan ranar gobe shi ne al-ma'adi da aka ce zan al-ma'adi ai guzurin al-qiyama ke shi ne al-ma'adi faman za'a da hububa wa ma sanaha ka ajiye da nazin ka yake duk wanda ya yuka kwaya ko baya bada ruwa yake ta'awwa na jin inda al-hasadi zai yi kuka ka tambayi mana ne ka tambaye shi ka ji a shuka abu gaba ɗaya ranar da aka zo gidi a gaba komai duk kwani sun ce ne to shi ne ma da yake cewa ba man zara na hububa wa mata ɗaha duk wanda ya shuka kwaya kuma bai shayar da ita ba da awwa ya yi kuka na jima yana ne na dama inda na hasadi yayin girbi ni da yake ya taɓa noma mun yi asara a noma na san me ake nufi da wannan Allah kuwa gaba ɗaya da muka zo noman mun haka muka haɗu da yawa na abin nan gaba ɗaya hektar da yawa amma gaba ɗaya wata irin ƙwari ba abin da aka mora to ka je kiyama a wannan shi ne je kiyama ya tarar bai da komai ba ai babba a zara kenan Allah ya kiyaye wani abi da Amr bin Abi Talib radiyallahu anhu kana كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان استقبله بوجهه annabi ya kasance idan wannan ramadana wato ya kama sai ya fuskanci shi da fuskarsa shi wannan ai kun gaba sai ramadana ba ma ku duk wajen da ya kama ana ce ana so ko bayan kwana uku ka ganci ran da ka ganci to kai addu'a ga jama'a ya sunan musulmi Allahumma abin da huwa ne na bil amni wal imani was salamati wal islami wal afiyati mujallala wa difa'a al asqani wal auna ala salati was siyam wa tilawati al qur'an Allahumma sallimna li ramadan wa sallimhu lana wa tusallimhu minna takfiyin rubutun ba ta kai wannan ba ko اللهم أعنا وأعنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام su canwa wajen za ka gane rabbuna wa rabbuka Allah ko yawa to wannan addu'a duk lokacin da wata ya kama in dai ya kama ka gani sai bayan kwana biyar yanzu wanda bai ga wannan watan bane sha'aban sai yau kwana bakwai in ya fita ya gani to sai tana na yi musulun gajeriya sai ya yi wannan addu'a hatta ya karu da ramadan har ramadan ya fita zai wannan addu'a Allah ga wace saboda mu tafi ba sai na dan an san ta wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afawta anna domin ka gafarta mana ka ji mu ka yi mana abuwa kuma ibnu akaki ya fito wannan sai dai wannan ruwaya da ta zo ita ita ruwaya ce ba burke ne mawdu'a ce an gane ko wata inganta وروي ابن وروى ابن النجار عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى الهلال قال فإن أهل هذا الدين يكل وتأتيك اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وظهوره وأعوذ بك من شره وشر ما بعده فإن أهل هذا فتونا فيما ولا رواية منكرة ضعيفة جدا وما منكرة والمنكر الفرد في جراء الجدع تعديله لا يحمل التفرد وانا اقول منظوم منظوم من لا كتلا من بيان ذا سو لا لا ودا تي ne da yake wanda na gaya muku sai na ibn muslim mali ibn muslim fi fadil sauri da hari ramadan akan fadan nan wata ramadan da sai hayya na abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali bi adam lahu duk aikin da adam na sai duk abin da ya manja Allah ta nabi falahu to na ka je za a ba wa adam alhassan da ya gire amsali ya ila sai da ake ji a yadda ake zuwa ninki da yuro goma ai kun san maganar mutum satin da ya wuce a amali da ruwan laila cewa ba wanda ya Allah adin shi Allah mara hukun gaisi lokacin da kai aiki ba wai daidai da shi yake ba musamman kuma kai lokacin da ka tsufa kun ga mu a jiya dan adam in ka tsufa ai sai kudin ka dubu saba'in sai a mai da shi dubu bakwai ka yi kudi ka goma dan banki shi kenan saboda haka haka ce amma abun Allah kuwa shi ba haka yake yi shi yayin da ka tsufa za mu zo a jiki nan gaba sai linka na ba ku misalin wata ɗaliban mu tana koyi tana karatu yanzu haka inda karatun nan laifi tana yi inda laifi duk karatun da muka yi laifi tana yi to saboda haka sai take ce wani ramuna magana ta ce wallahi wani akwai wannan abin da ka faɗa haka ce take idan mutum ya tsufa ya fi mai ƙarfi a zarsu linka mana ne in ana karɓar dubu da bai da yanzu dubu ɗari uku ko wani za a taɓa baka na ce to ko wani sai na umar shi ne ga tsoho ya zo zai fita da shi ya ce yaya ya ce ai da neman abinci ya ce a ina yake mutum ya yi kuruce ka kuma mutum zanzan da tsohon ka yake haram sai musu bota suka fi duk ma'aikata na ministry albashi to shi ne malam ke cewa قال الله تعالى إلا الصيام بند عزيز فإنه لي وأنا عزيزي بي domin shi azumi na wuri ne zan saka a kansa sharaka shahawatahu wa da'amahu wa sharabahu min ajali mutum ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa ya bar abincinsa saboda ni kar ka dawo ni ji mun dan kai mata fataha a kai min ajali saboda ni lisa'il rahada ya ne ya ban ciki biyu farhatun inda zikiri zai farin ciki yayin shan ruwa ko farhatun inda rika da rabbi sannan zai farin ciki yayin haduwa da Allah Allah ya samu da cikin wa la khalufu fa bisaina inda Allah ya iya gudu da shi da warin baki da azumi a gurin Allah ya fi warin kanjin almiski kun gani mun yi wannan bayanin satin da ya wuce ba barin baki a kan wani abin kodo din da zakin tattacin da yake fito da shi saboda ya ɗau lokaci ba abu da aka yi kai ne shi wannan abu da yake fitowa daga cikinsa in ka yi awa ɗaya ba abu ne ko biyu to wannan abu da yake fito da shi Allah yake so ba mutum da yake yin burashi ba ko asuwai ba ruwan Allah da haƙorinka yawwa ka ba ruwan Allah da rashin burashi baki ba ne abin da ake so kai kai burashi kai asuwai kawai sai dai mutum ya yi burin su bai haɗi shi ne abin da ake faɗa wa fi ruwayatin kullu amal bin adam da hu illa siya fa inna hu li wata ruwaya ne duk aikin dan adam duka na ta ne banda azumi domin shi na wani da Allah wa fi ruwayatin lil bukhari li kulli amalin kaffara a wata ruwaya ta bukhari za ta duk wani aiki da za ka yi zai zama kaffara amma wa saumu ne shi ko azumi na wani wa ana ajiji bi zan biya ولعمل كل عمل بلا عدم كفارة إلا الصوم kowanne aiki na da adam kafara ne banda azumi wa saumu li shi azumi na wani wa ana azumi ne zan biya shi fa ala ruwayatul ula ruwayat farko malan zai kai ya kuma istisna'u sawmi min al-a'mal al-mudha'afa kun ji ko yace an yi istisna da tafsir an cire ma azumi daga ayyukan da ake lullunkawa fa takunu al-a'mal tudha'afu bi ajri amsalha ila sabil min asri dirham illa as-sawma yake kaga ayyuka ana lallanka su zuwa minti goma zuwa minti ɗari bakwai amma ban da azumi bai na wula ya asiru ta jaru ba domin shi ba ta ita lallankawar sa babban da ke bari za a ifa wallahu a za'afan kasira shi Allah zai lallanka shi ne minti mai yawa fa inna siyama min as-sabr domin shi kaga azumi yana ɗaya daga cikin haƙuri وقد قال الله تعالى في كما أقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كأي الله زي ساكاوا ما سأقولي لي دلالة سبا تعالى يا كدتي وفي تاري سبي بعض دواء أكاونتي سبا أكاونتي يوم ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر رمضان شهر الصبر الذي يأتي وتر رمضان وتر من حقوقي وعنه أنه قال لقريب قريب عليه ويسي الصوم مثل الصبر shi azumi rabin wato rabin haƙoƙi ne sai mu ji yaro to amma malam albani da shi da imamu manawi a cikin wannan gari sun ji hadisi ne da hadisi ma'ana dai a wani gurin za ka same ta mai kyau wa samru salatatu anwa shi ba haƙuri ya tafi gida uku a wani gurara ana cewa magana Abdullahi da Abbas ke cewa sabrun ala ta'atillah duk da cewa ba shi kadai yin malamai da yawa ma sun faɗe ta cewa haƙuri dangane da yawa Allah ta'a shine abu na farko sabrun ala ta'atin lahi ladin kenan sannan wa sabrun al ma'aribillah da hakuri akan barin abin da Allah ya haramta wa sabrun ala qadarin lahi muslima sai da kuma hakuri akan kaddarar Allah ne ta yi na tabi kaddara shine ke cewa asabru fil musiba inda sadimatul ulai shine wannan qadarin lahi muslima kawai wani abu ya zai ko tashi kai yanzu kawai baka an kara waje ta garin ka ya tsinki kana zai ne ballan da mu tun ya tara an dauki an ga ba zo ba zamani ko kana da su biyo a gida wani abu zai taba a zuciyarka yawa to shi ne malami yake cewa wata jami'ar talata kullu hadu sau duk waɗannan guda uku kuwa suna haɗuwa ne akan azumi duka na ɗaya da na biyu da na uku dukan su suna haɗuwa imani ne wanda ga dawa biya hadisi salman wa huwa jaharu sabr ya gabata a hadisin salman bari su cewa hadisi ne na hakuri wa sabru thawabu bil janna shi ko hakuri ladan ku shine aljanna wa rawat barani an ibn umar radiyallahu anhu marfu'an asiyamu billah yana cewa lalle shi azumi na Allah la ya'lamu thawabahu illa Allah ba wanda ya san ladan sa sai Allah wa an ka sani anna muza'afat al-ajri lil a'mali takunu bi asbabi yace lillanka lada ga ga aiki kuwa ko ga ma'aikata ko ga ayyuka yana kasancewa ne saboda wasu dalilai na daya bari ku ji dalilan da yake sa lillanka wa mutum lada sharaful makarin ma'mud wannan abin yana da muhimmanci daukakuwar gurin da za a yi aiki wurin da za a yi aiki yana janyo wa lada fi zalika al-falqu amal wato an gane ko wato al-ma'mul fi zalika al-amal gurin da aka yi wannan aikin a gurin yana janyo mutum lada kan haram ku dena da yi masu kariya kuma ku dena kai ma dan ba ka rasu ne wallahi yawwa kuma mutum ya zo na sha faɗa ji shekara ka zo ka zargi mutane ka ce ba ma sa sadaka ba sa kaza in za ki je kin gaya ma shi wannan gurin da annaba da zai zo da ya ce idan mutum ya je abu biyu yake ba manya kun fahimta da kyau manya wannan abubuwa guda biyu na farko yana kankare da ni na biyu kuma yana kauda talauci da wahala ka ga wanda ya ɗauki wannan da ke kawo niyya da ya fara ya yi da tsakanin kai ba a shiga wannan ba a shiga to saboda haka a kiyaye to ka ga zuwa halin ga wannan abu ولذلك تضاعف الصلاة في مسجد في مسجدي مكة والمدينة في تأتي للمنكة لا لا أما سلاتي قد أجيشين مسجدي مكة والمدينة كما ثبت في سيدي كما يجيبها سيد البخاري صلاة في مسجدي هذا دور من ألف صلاة فيما سواه من المساجد كي صلى أما سلاتي النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة يا فصلى جبو أول مسجد واتو illa al-masjid al-haram in ba masallacin harami ba masallacin makka shi kadai ya guna madina lada an gane ku wa bi riwayatin fa innahu afdal domin shi yafi falala wa lidalika ruwaya siyam shi kuma na makka ko da ke gari ya kawo sai ce shi za shi kuma wa bi riwayatin fa innahu afdal wa lidalika ruwaya siyam yudha'abu bil haram shi sa aka rawaito cewa a shi kansa azumin lada azumin ana linka shi a harami da wannan suka yi yayi yawwa wa fi sunan ibn majah bi sanadin ba'i an yi abbas marfu'an man adraka ramadan bi makkah duk wanda ya yi ramadan a makka fa sama huya azumce shi wa kama minu ya yi wa dara ta ma ta yi tsara ya gurgurda a yadda Allah ya hore maka kataballahu lahu bi aka alfi shahri ramadan fi ma siwahu Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa wato azumin wata dubu ɗari a wani watan da ba shi ba. To ka ga ba ka kalli hadisin nan wato kace bai inganta ba amma ya inganta cewa idan mutum ya sallah a masallacin haramin Makka sallah ce da take da sallah dubu ɗari a wani da ba shi ba. hadisi ne ingantacce shi kuma to da shi suke tiyari da kuma wannan hadisin wannan bai inganta ba amma wannan da na kawo na biyu yanzu shi kuma ya inganta sallah a masallacin harami shi sa kuke ba alhaji shawara ko ka rasa sallah a gidan da kake ka tafi harami kai sallah ka tafi harami kai sallah kai kadai inda za ka je kai ka gan kai kai kadai ma za ka yi da ne kasuru sannan kuma za ka samu ladan nan da aka faɗa in ko kai gudun liman bai kai ka sallah yawwa to shi ma ne wani kira da wani kira da hu sawaban kafira ya ambaci lada ne yawa kun ji guri mun ji na ɗaya guri wa min ashrafu zaman na biyu kuma shi ne daukakuwan lokaci shi kuma lokaci ba guri ba ka shahari ramadan wa ashiru dhulhijja kamar wata ramadan ai zamanin aka kalla wata ramadan da kuma goma dhulhijja wata kaddama fi hadisi salman fi fadli shahri ramadan ya gabata hadisin Salman al-Farisi wajen falalar shahar Ramadan man ta dawa a yin bi khaslati ni bi sai kai duk wanda ya ta dawa azumin nafila ya yi wani abu alheri da wata dabi'a daga cikin ayyukan alheri dabi'un alheri kana kamar adda farizatan ji masu yau ya zama kamar wanda ya yi farilla ne a wani watan da ba shi ba ومن أدى به فريضة duk wanda yi farilla a ciki kana kamar an da ta wani na faridatan fi ma siwa kamar wanda wato yayi farilla ta wa'in ne a watan da baki wa shi ma wannan hadisin da'ifi ne na Salman al-Bari wa fi tirmidhi an Anas radiyallahu anhu su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayi sadaqati afdal an tambaya annabi wace sadaka ce ta fi bayana kare da yi sadaka ta fi ramadan yin sadaka a ramadan shi ma isnadun da'ifi ne amma ma'anar ai tana nan ko yawwa وفي سيئين عنه قال عمرة في رمضان تعديل حجة ya zo abu gani da musulun annabi ke yin umara a ramadan kun ji dalili na uku da yasa masu kuɗi ke tafiya ko kai umara a ramadan kamar da yakin haji aw kana ajatan ma'i aw tarwaya ma annabi yace kamar wanda aikin haji ne da ni da ni ko lokacin da ita ba za ka ba ka je ka gurin annabi ba la hawla wala quwwata illa billah yake anna amara sa'id mudha'af yake wa ruya bi hadithin ku sani aikin ne azumi ana nuna kai wanda ke wanda kana ibn abi maryam ana siyasi annahum kanu yaqulu ibn abi maryam daga malaman da yake suna cewa idza hazara shahru ramadan fan bi suti fan fan fan bati tubi bil nafa idan wata ramadan ya zo wato ku shimfida hannayen ku ta hanyar siyarwa kowa ya shi faɗa hannun sai buɗe duk ya hannun jarirai ya fito da ya yi kan da ciwon an gane ko ta hanyar ciyarwa to shi ne malam ke cewa fa inna nafaka ta bihi mudafa'atu domin ciyarwa a cikin watan ramadan ana farko man mun ce ciyarwa ku dauka iya a wuce kawai duk wani alheri da za ka yi wani ko kuɗi ka ba mutum ya hau mota shi ma in faki ne ba ka ba wani kuɗi ya je biya kuɗin rashin lafiya shi ma in faki ne dan da yawa muna da jiya akan iya abinci kawai a'a abincin shi ne gaba amma duk abin da kai kake mutum mutum ya fada shi to shi ne ma da yake gaya mana a nan zai ce wato idan idan zara a bambace dubi bin nafaka ku yalwata hannayen ku ta hanyar siyarwa fa inna nafaka ta bi mudafa'atu kan nafaka ta bi sabilillah kamar wanda ya siyar ni dan a ɗaukaka addinin Allah fa tasbihatin afdalu min ahli tasbihatin fi ghairi malayan sun fasara biyu tasbiha din nan da nafila yin nafila a cikin sa ya fi yin nafila wato a wanin sa da wato nafila dubu fi ghairi a wanin sa shi ramadan kalan nasari ibrahim naka shehu malam yace som yomi bi ramadan mutum ya azumi a watan ramadana afdalu min ahli tasbihatin yawmi ya fi ya fi falala daga wato yini biyu wa tafiyatin biyu yin tafiya cikin sa na nafila abdul bilal da tafiyatin ya zo wata nafila guda dubu da ba a watan ramadan ba wa raka'atin biyu abdul bilal da raka mutum ya raka daya ta bar a dubu shi ta kuma da yake ne tafiyatin din na ana nufin subhanallah subhanallah amma ita nafila tana zuwa da sunan tasbihi so da haka in suna da kuma da sallah din sai ka waye ka kai tajwidi ana nufin sallah da kuma tajwidi na kiran sunayen Allah ko cikin sarki sannan raka'atin kuma sallah mali yi wannan ma kana siyamu fi nafsi mudha'afan ajru yayin da azumi ya kasance a kan kansa ana linka ladansa bin nisbati ila sa'ir al-a'mal in ka jingina shi da sauran ayyuka sai ki kana siyamu kana ramadan mudafan ala sa'ir siyam shi ma watan ramadan ala limin kashi akan sauran azumin muka li sharafi zamani ne saboda daukaka lokacin wa qawli huwa as-sawm alladhi faradahu Allah saboda kasancewa da shi azumin da Allah ya wajabta ala ibadi ibadi ga bayinsa وجعل صيامه أحد أركان الإسلام كما يسمى عزم رمضان خير بالسور كنا مسلم التي بني الإسلام عليها وجعل سبيل المسلمين في أكيد وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى أنا ضمن الكلام لا تقول وسد لي الدبن من هذا الشرف العامل عند الله فقربه من كله عندكما توكل من أيدي أبو الله كيف ذاك شيء ما يدعى جماعة منك ɗaya ke da kusancin da da Allah wa kasarati takawahu na biyu da yawan takawarka za ku zo ku yi azumi da mutum amma naka ya sama tsakanin naka da naka ya kai tsara ta hannun sama da ƙasa saboda takawarka kama zuwan fa ajru hadhihi al-umma ala ujuri man qablahum min al-umma kamar yadda ake linka ladan wannan al'ummar akan sauran ladan al'ummar da ta shuɗe wa amma ala ruwayati thaniya amma ruwaya ta biyu fa istisna'u siyami yaji wa ila anna sa'ir al-a'mal lil ibad kun ji ko cewa keban je azumi yana komawa ne zuwa ga sauran ayyukan bayi wa siyamu shi ko azumi tasawwu Allahu li nafsihi kama ya Allah ya keɓance shi ne akan kansa kamar da bayani ne واما الروايه الثالثه روايه اخرى فالاستثناء يعود الى التفكير بالاعمال shi kuma keban cewa tafsirin yana koma zuwa ga wato kankanin zunubai da ayyuka suke wa min ahsani ma qila fi zalik yace yana da mafi kyawun abin da aka faɗa akan haka ma qala hu subhanahu wa ta'ala abin da sun biya sauri yake kare yake hada min ajwad al ahadi wannan yana da mafi kyawun hadisai wa kan ya kuma biya mafi fitowa cewa idza kana yawmul qiyamati hasabullahu 'abdahu idan kiyama ta kama Allah ji wa bayin sa hisabi wa yu'addi ma alayhi min al-mazalim min sa'ir amali wannan magana ko saurare ta yake kuke yace wa yu'addi ma alayhi min al-mazalim min sa'ir amali sannan sai a biya abin da yake kansa na zalunta wasu ne da sauran ayyukan sai ce hatta la yabqi illa sawu sai zama gaba ɗaya an gama biyan mutane haƙoƙinsu ka zagi wani ka yi girman wani ka ci mutuncin wani ana ta ɗiwon rabin mazali ana ta ɗiwon ayyukan ka ana ba su sai zama ga shi baka gama biya ba kuma sai abin da ya rage kawai yanzu azumin ka ne ya rage kawai kuma baka gama biya ba kun san a yadda hadisi ya zo in aka gama biya gaba ɗaya ne zai rage sai zama sai ranar sa ko to tun da ba shi sai sai alhakin sa tun da ba shi da lada sai a ɗebo alhakin wancan da zai kwamfanta shi a nana ba to sai su biya da sauri ya ce abin da zai faru aka rage babu komai sai aiki shi ne fa yata hamadu Allah wa azza wa jalla ma buke min al mazalim sai Allah madaukakin sai ya dauki nauyin biyan abin da ya rage na abin da ya zalunta shi Allah shi zai dauki ya ce zai biya wa yadkhiluhu bi sawmi al janna saboda Allah yana so wannan azumin naka da kai karɓaɓɓe da kiri da kai aljanna la hawla wa la quwwata illa billah to shi ma da yake cewa rawul bai haƙi wa gairu wa la hada bai kulul ma'ana akan wannan da yake ma'ana ita ce Allah siyama lillahi azza wa jalla saboda shi azumi na Allah ne shi ce fala sabila li ahadin ila asabi ajrihi min al-siyam kun ji yace babu wani bai da wata dama da zai zo dauke azumin ladan da na Allah ne kawai wani ya dauka a biya jiki tunda na Allah ne ba za a biya ga jiki ba ai na Allah ne yake ba ka da ikon da zaka ba ka da wata hanya ga wani da zai zo dauki ladan da Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum dan ajiri bal ajruhu muddakhirun li sahibi ne inda Allah yake bari wannan magana ladan ajiri an ajiri ne ga ma'abokin yin azumin a gurin Allah wa inna idin a wannan lokacin wa kadi yusalu sai a ce inna sa'ira ga amali kadi yukaffaru biha dhunuba sahibiha ku sani cewa sauran ayyuka ana kankare zunubin ma'abokin wannan wato zunubin da sauran ayyuka fala ya da lahu ajru sai ran ba shi da wani lada fa inna hu ruwiya an rawaito cewa innahu yuwadan yawmal qiyamati bainal hasanati was sayyi'at za a yi yuwadana shi za a aura tsakanin kyawawan ayyuka da kuma munana fa amma man saqulat wa amma man khaffat to sai ji wa yaqtu ba'daha min ba'd sai a yi sashi sashi ga kan sashi magana da muka yi yanzu idan aka ruka da rinto na ajiyar su zai ko da wannan ranar yau ya firo da mar'u min akini ba yadda za a yi shine na bada misali to an kana so ka gane hoton alkiyama aikin haji da iyakar za ka kalla kaga iyakar ku biye da kuku da mutum in ya kaje akwai gabar da kuka zo ba gonka ne rike mu ga ya da iyakar da nayi da Allah ya taimaka mu ya ya hakuri wani gurin kofa ce kuna zuwa kana kallon da zai wuce maka sannan akwai gurin da da ka zo kana zuwa za ce ba nan dakata kayan nan za ka je an duba a yi tafi bayan an duba shi ya yi yawa ko ma ka rage sannan ka ƙara zuwa rubuta a ce ba a wucewa da kaza haka ita ma fukiya mace shi ne za ka ji wanda suka sai da hotuna banda ruwan ke mun kar ka yi zaune ke yi mun ba a yi yanzu ya jaza ma ya tafi sai dai ka ji wani zance ya ji da kuma to a kiyama ma ka ga babu kowa ta kan ji kana kallon mutum wani za a zo a yi gama kirinin ɗin ka shi ba ya na kuma ka tafi kawai bara abubuwan da muna ji muna gani matan matan da jiyo da ita wallahi juna kawai da ita ta cika ta yi ruwa ta yi ruwa dole ta koma kuma har muka dawo bata je ba to kaga an kiyama wa duniya ce ne kaga kiyama in ba ni Allah to shi ne ma ne yake cewa to za a zo a yi wannan kitabi tsakanin ayyuka to shi ne ma ne yake cewa wa yakutu ba'du ahli ba'd fa in baqiya hadaratin da kala biya sahibu hal janna idan aiki alherin da ya ragowa ma abuci wannan aikin zai shiga aljanna wa fi hadithun marfu akwai hadisi ingantacce ne yake da yake amma da mun sa da fito innahu la yasqutu thawabahu bi maqasati in an gane ko fa ya tamilu fa ya tamilu ne an yi kana da so in sannan kuma sai daga nan wato sai a faɗa yana daukar cewa za a yi magana dangane da abin da ya shafi azumi to innahu la yasqutu thawabahu bi maqasati cewa ladan sa ba zai gube ba saboda kitai wala gani ya ko wani da bali wa faru ajrahu bi sahibi bar wannan magana za a cika ladan sa ga ma'abocin sa hatta ya rawu da janna hay ayi ga aljanna fa yu fa ajrahu fiha a cika man ladan sa cikin aljanna wa amma qawlu fa innahu li magana da Allah yake azumi da wani yake fa inna allaha khassa siyama bi idafatihi ila nafsihi domin Allah ya kebance azumi da jingina wa kansa da yi dole sai da amal banda sauran ayyuka duka sauran ayyukan ma ba da Allah ake yi ba ko amma wani aikin da ya zo sai waye an bar ma ba mutum ne saboda ana gaya ma ladan in kai za a ba ka kaza amma azumi da aka wuce Allah yake na wani wa ana ajiji shi za aka kebance shi da wani to shine ma ne yake cewa wa ma qawlun na'am sai wa zikira fi ma'ana zalika wujuh an yi bayani a kan wannan an yi bayanin fuskoki da yawa yana sani ha wa da mafi kyawun fuskokin shi ne guda biyu ahadu ma ina da kyanar siyama mujarrad tarki hududin nafsi wa shahawati hal asaliya shi azumi mujarradin dan barin rabo ne na zuciya da soye-soyen da na asali asali da ma ita zuciya jira ta akan me mina lillahi hubbu shahawat ko min al-lisan wal banin wal qanatir al-muqaddarat min al-dhahab wal fiddati asali tana kan wannan ita zuciya asali wani abubuwan da aka zabo a dabi amma su ga mutum baya san su to bai da lafiya a ce ga shi ji wannan saboda tsabar da wansa baya san mata to a ba shi da lafiya to da ya mata wansa baya san kuɗi ba shi da lafiya annisa wal banina wal qanatin duk wani abubuwan da aka lissafo dole dan adam wanda Allah ya yi zina yana son su kawai abin da ya sa baya tinkara su saboda iyaka da Allah ya masa shine kawai to shi ma ne yake cewa allati dubilat ka gani alal mayli ilaiha lillahi azza wa jalla wanda aka gina zuciya dangane da almayli ilaiha wato zuwa ne karkata zuwa gare su saboda Allah ne girma da buwaya wala yajid zalika fi ibadati ukhra ghayra siya ba ka taba samun irin wannan ba wata ibada da bar kun ba azumi ba dangane da cewa wai yanzu in mutum zai sallah a ce dan mutum zai sallah nafila ko zai ba da sadaka a ce sai ya cire sha'awa gaba ɗaya daga zuciyarsa ko ta wajen wannan karatu babu shi a ce ruwan da zai bada sadaka ran da zai bada zakka har ya gama bada zakka to ba sai an cire masa awa irin yadda aka cire masa azumi babu yawa to shi ne ma da yake cewa ولا يجب ذلك في عبادة أخرى غير الصيام فإذا اشتد وتتوقع النفس إلى ما تشتهي إيه ما إذا hana. hana rai ya tsananta zuwa ga abin da yake so ma ku da rage halin tare da samun iko a kai sun mata ku lillahi ma fi maudu'in sannan zuciyar ta bar wannan abin da Allah a wani guri da la yaqdi wa alayhi illa Allah ba wanda zai gankan ba Allah ba yanzu idan mutum ya kuya a ɗaki an ce kada ya dawa kada ya sha abin ja kada ya tsara ya kuya a ɗaki ne wa ya sani to wanda ya yake ya hana ransa yin wannan abin da an gini dukiyarsa a kai ya yi wannan saboda Allah kawai kuma a gurin da ba wanda zai gani ji Allah ba ne ke kada zalika dalilan ala fi haqqil iman wannan dalili ne da yake nuna cewa imanin ka ne kyau duk wanda ya yana iya azumi ba zai kuma yi wani abu da Allah ya hana ba ya kiyaye wannan ƙa'idodi to ka fara gode wa Allah madaukakin sarki imanin ka ne kyau ba da faru ba bane na biyu mare yake fa inna siyama ya'lamu anna lahu rabban sa'ima ne fa inna sa'ima domin shi ne azumi ya alam yana tare da cewa anna lahu rabban yana yana da wani ubangiji da ya tsare wa alayhi fi khalwati da yake kallon sa lokacin da ya kuya in ka shiga kalwa ka yi a ranka cewa yanzu ma a nan gurin Allah yana gani da za ga yaran yanzu yaran ta kan jira sai mutum ya shiga bayan kauye ya ruwa ko amma yaran yanzu za a ta fama da shi a ce ya ja ruwa ya ta kuka to saboda haka wannan abin da kai kai yadda Allah ya kallon ka shi ne a yi imani shi ne takawa to shi ne ma da yake cewa وقد حرم عليه ان يتناول شهواته المسجوله على الليل اليها الله اكبر kaga ya haramta wa kansa yin bibiyar wayannan sha'awar sha'awar wanda Allah ya yi shi almajbula ala mai ilina wanda aka gina shi dangane da wato karkata zuwa gare ta fil halwa yayin da yake mai fa da rabbuhu malin shi wa ubangijin sa biyayya wamta tala amruhu sannan kuma ya koyi da shi ne intita intita da awami ya tsina bun nawahi sannan ya bibi umarnin Allah wacce haba na ayo da yin tantin wato hannun Allah kaufan min aikabi saboda tsoron hukumar Allah wa azbatan fi sawabi da kuma fatan ladan Allah ba ku kai wa shakara Allah da hu zalik sai Allah ya gode mara kan wannan abu da yake واقتصر لنفسه عمله هذا من بين سائر الاعمال شيء الله madaukakin sarki ya kebe wa kansa wannan aikin nasa wato ya bambanta shi daga sauran ayyuka kuma wali hada kana ba'da zalika innahu taraka shahawatahu shi ta ai bayan nan annabi yake cewa Allah yana cewa mutum ya bar sha'awarsa wa ta'amuhu da abincinsa wa sharabahu da abincinsa min ajali saboda yi kana ba'du salaf wanda da cikin magabata ya ce tuba ne man taraka shahawatan hadira Allahu akbar aljanna ta tabbata ga wanda ya bar shahawar da ta bujuro mar limawa'idi limawa'idi gindin lamya wannan kalma ce bada haddace ta yi kun ji ko tuba ne man taraka shahawatan hadira limawa'idi gindin lamya aljanna ta tabbata ga wanda ya bar wata sha'awa wadda ta bujuro mar saboda wani alƙawarin wani abu da yake na gaibu da bai taɓa gani ba alƙawarin aljanna Allah ya mana ba mu taɓa ganin ta ba kuma ga kuma wani abu a fili ga lemo ga ayaba ga ruwan sanyi ga mace duk ga su a fili duk ka same su kuma amma alƙawarin wani abu da baka taɓa ganin ta ba kuma kai da to shi ne malam ɗin ga cikin magabata ya ce aljanna ta tabbata ga duk wanda ya yarda da wannan alƙawarin ba mu ga aljanna ba ga wannan abu kuma mun gaishe a dini amma mun yadda da alƙawarin gaibi alladina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna salata to kun ga to wannan shi ne abin da malam ya kawo mali ne lamma alima al-mu'min asai anna wato riza maulahu fi tarki shahawati yayin da mu'min ya san cewa lallai wato ala mu'min sai mu'min ne ya san cewa anna riza maulahu fi tarki shahawati cewa yardar ubangijinsa neman yardar ubangijinsa wajen barin sha'awar sha'awarsa kaddama za maulahu ala hawahu sai ya gabatar da ya gabatar da yardar ubangijinsa akan yardar son zuciyarsa fasarar lazzatu fi tarki shahawati lillah sai zanto jin daɗinsa kuma wajen barin sha'awar sha'awarsa dan Allah لإيمانه saboda ya haka ne saboda imanin sa bi ila illa saboda cewa Allah yana kallon sa wa anna thawabahu wa iqabahu a'zamu min lati yatanawaluha in yace saboda ladan sa da hukumar da za a samu a gurin Allah ta fi girma fiye da dadin da zai samu fil halwa yayin da ya yi sabo yace in zara ne da zara bi ala wa nafsi ya bibita yardar wato ta wato yardar ubangijin sa akan kan zuciyarsa bali mu'minu ya karamu zalika fi khalwati malai ke bar wannan da shi mu'mini yana cikin kyamar irin wannan fi khalwati an fahimta da ko lokacin da ya kuya ashadda min karahatin li alamin sarki fiye da yadda yake da yake kin wato raɗaɗin duka na fili gwara kai masa dukan tsiya da ya kuye ya sha ruwa a goyi ya fi jin raɗaɗin wato saba wa Allah a goye fiye da raɗaɗin dukan da za ka yi mar kowane iri shi mumini haka an gane ku mali yake waje haza كثير من المؤمنين شيسا مبيا يوم من لو ضرب على أن يفطر في رمضان كذا هذا الشيء مؤمن إذا لا تتركه بسبب دوكا أكن تيسير سوى سياسة أو إنشاء رمضان لغير عذر بعد عذر ولم يفعل بجيه ولا مؤمن بجيه هكذا لأنه بكراهية الله تعالى الفجر يسوي هذا سوى الله بايع سوء أما إن جاء saboda ya ga Allah baya so shi ya ga jari a wannan wata wa hada min alamatin iman wani yana daga alamomin imani an ya tsara almu'minu ma yula'imuhu min shahawati to a mu'mini ya rika kyamar abin da zai kai shi zuwa ga zai ciwo shahawata a wanda idan alima idan alima anna la yakrahu idan zai ciwo Allah madaukakin sarki wato yana yin haka fatasiru lazzatuhu fi ma yuzi maulahu shi ya zamto jin daɗin sa yana gurin abin da zai yi in yarda ubangijinsa ne kawai wa in kana muhalifan da yawa ko da hakan ya sabawa soye soyen zukatansa nan ne gurin tsayawa shi ka ji tun da zai na gamu wannan abu to nan ne gurin tsayawa ehe abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa shawawa da tsohon sa maɗaukaka muna roƙon Allah da sunayen sa shawawa da tsohon sa maɗaukaka duk wanda ya suka yi mana addu'o'i na alƙairin nema addu'o'i na alƙairi a gurin Allah ka biya mu muna roƙon Allah da sunayen sa shawawa da tsohon sa maɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya na ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gidan su da yawa ba sai kuma Allah ka tsara mu don kwana mai amfani suna roƙon Allah da sunan da kyawawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya su ka ba mu kumbinta Allah ka nuna mana kariya kariya su ka ba mu kumbuje mata muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da kofin ka wada fara kasar mu Allah ka ba mu da ita lafiya jihar mu Allah ka ba mu da ita lafiya ka su neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah ka ba ganta mana dan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka dora ta hanya mu daidaiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتوعظك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين